والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a take tsara shi a watan Ramadan wanda ake gabatar da shi a wannan masallaci na bakin hanya dake damba ko bakin kasuwa dake damba a karatunmu na jiya mun tsaya akan ayar da take magana akan gayyata ko talle da aka yi a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya bar addinin musulunci ya dawo ya bauta ma gumaka ya yi shirka za su masa duk abin da ya dace su masa za su ɗaukaka shi zai zama shugaba za su ba shi mulki in mata ne za su ba shi idan dukiya ce za a ba shi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yarda. Ubangiji ya ce ka ce musu ƙul a ghayyar Allahi ta'amuruni ƙul a ghayyar Allahi attakhizu waliyan fatirar samawati wal ardi wa huwa yu'imu wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal mushrikeen a Ubangiji ya ce ka ce musu yanzu wani Allah kuke son na riƙa bar Allah bayan Allah shi ne ya halici sammai da kasai ba tare da ya gani a gurin wani ba ba tare da ya kwaikwaya ba kuma bayan haka shi Allah shi yake ciyarwa yake arzutawa ba a ciyar da shi ba a arzuta shi a gurinsa ake neman arziki to ka ce musu ni an umarce ni na kasance farkon wanda suka musulunta kuma an hana ni na kasance cikin mushirkai a manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi abin duniya bai ruɗe shi ba don haka bai karkata zuwa gare su ba kuma sai ya san abu mafi girma cikin abubuwan da suka ambata masa wato mulki da ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki ya ba da mulki da ɗaukaka a manzan Allah fiye da irin mulki da ɗaukakan da suka ce za su bashi domin wannan mulki da ɗaukaka da suka tallata masa na farko dai ta iya yiwa akwai munafurci a ciki gairu muhakkak ba dole ba ne zai iya zama akwai yaudara in ma ba yaudara to zai kasance takaitacce ne amma ɗaukaka da manzan Allah ya samu yana raye a cikin sahabbansa an samu ɗaukaka da wato ba da goyon baya da ba a taɓa bai mu wani sarki kamar yadda aka bai manzan Allah ba ya kai ga sahabban manzan Allah za su iya ba da kansu a kashe a kan manzan Allah idan ka ɗauki sarakunanmu na duniya duk waɗanda suke ƙarƙashinsu da halaka za ta zo za ka ga na fada-fadansu wanda suke ƙarƙashinsu suke gindinsu za su iya tsallake mahalaka ko da shugabansu ogansu zai halaka haka ne ko za su iya tsallakewa to amma manzan Allah sahabbansa sun ba da rayuwarsu a kansa har sukan ce fidaka abi wa ummi na baka fansar na ba da fansar babana da mamana a kanka babu abin da ba za su iya rasawa ba a kan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya kai ga a sulhu hudaybiya da aka turo jekadu na ƙuraishawa su zo gurin manzan Allah a tattauna suka ga yadda ake girmama manzan Allah sai da ya kai ga ko kaki manzan Allah ya yi ba a barin kakin nan ya kai ƙasa za a tafke shi su mulke jikinsu da kakin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wala yuhiduna ilaihi nazara ta'ziman lahu ba sa kurawa manzan Allah ido saboda girmama manzan Allah fa idza amarahum badaru ila amri idan manzan Allah ya umarci sabansa ku yi kaza kaman kiftawar ido zaka ga sun aika suka koma gurin mutanensu suka ce ba mu taba ganin shugaba da mabiyansa suke girmama shi irin Muhammadu ba abinda zamu faɗa muku wallahi idan yace mabiyansa nan su mutu akan abin da suke so wallahi sai dai a mutu dan haka mu zo mu lallabe su ai sulhu aka zo aka sasanta aka yi sulhu na zalunci manzan Allah ya ce sun yadda da sulhu tunda dai sulhun ne zaman lafiyan ake so an yadda da shi aka yi sulhu muhalli shahid man taraka shay'an lillahi awwabahu Allahu khairan minhu duk wanda ya bar wani abu don Allah sai Allah ya bashi mafi alkhairin abin da aka yake tunani ka bar wani abu amma barin nasa don Allah ka bar shi to abin da ka barin sai ka samu mafi alkhairinsa yaƙi mulki da sarauta da ɗaukaka da girma da za su ba shi ya bautar Allah shi kaɗai sai Allah maɗaukakin sarki ba shi matsayi da ba a taɓa samun wani mai matsayi irin wannan matsayin ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam matsayinsa bai tsaya a nan ba har bayan rasuwarsa kuma har zuwa yanzu har zuwa yanzu wani mutumi ne yake da mabiya yake da ɗaukaka wanda idan aka faɗi sunansa akan faɗi kalma ta girmamawa in ba manzan Allah ba shi ne daga ka faɗi sunansa aka ji an ce sallallahu alaihi wasallam yana da mabiya masu yau yana da ɗaukaka in ka taɓa shi ka janyo makanka jar danja haka ne ko sallallahu alaihi wasallam har yanzu wannan daukakan tana nan har yanzu wannan daukakan tana nan dan haka yan uwa kada mu bar hanyar Allah subhanahu wataala akan wani abun duniya idan abun duniya bai tsole mana ido ba muka bi hanyar Allah to wannan abun zamu same su zamu same shi zai zo mana ta yanda muke tsammani da ta yanda ba ma tsammani zai zo mana a insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta gaba shi ne karatunmu na hudu kenan ko yau hudu ga watan ramadan faɗin Allah maɗaukakin sarki kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين نعم ubangiji subhanahu wataala ce a manzansa ka faɗa musu dalilin da yasa bazan ba addininku ba inni akhafu ina tsoro azaba yaumin azim azaban wata rana mai girma in asaitu rabbi idan na saba ma ubangiji in na saba ma ubangiji akwai azaba man yusraf anhu wanda aka kautar da shi daga wannan azaba ba a masa azabar ba yawma idin a wannan ranar ran tashin alkiyama ba kadar rahimahu hakika Allah ya masa rahama rahamar Allah ta shafe shi wa zalikal fawzul mubin wannan kuma shine rabo wanda yake bayyananne yana daga cikin abin da yake wato tun kuɗe mutum da linzami a mutum ya ki saba ma Allah tunawa da ranar lahira duk sanda zaka tuna azabar Allah subhanahu wataala to zaka ga kana kokarin kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala duk sanda aka ce Allah ya hana abu kaza in ka tuna azabarsa za ka ga kana ƙoƙarin hannuwa akan wannan abu da Allah maɗaukakin sarki ya hana ka ka aikata wannan aya za mu nazarce ta ta gurare da dama na farko a a cikin aƙidu akwai wanda suke da aƙida cewa ka bauta ma Allah ba tare da kana kwaɗayin aljanna ba ka bauta ma Allah ba tare da kana tsoron shiga wuta ba akwai wannan aƙida ko akwai irin wannan aƙida irin sirabi'atul adawiyya aƙidar su kenan su har suna tinƙaho suna bugan ƙirji suna ce ma Allah ya Allah sallar da nake ko ibadar da nake in dan shiga wuta nake yi dan kan na shiga wuta ne ka sani a wuta a Allah mu suke faɗan haka in dan aljanna ne kan na shiga aljanna wai su suna ga suna yaban Allah ya Allah ina maka ne saboda kai Allah ne ka cancanta mun gane ko a nan gurin idan ka ɗauki siffar yadda suke abin za ka ga kamun abu ne mai kyau akwai girmama Allah a ciki to amma ba haka annabawa suka yi ba me Allah ya ce wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina tsoron azabar rana mai girma in na saba ma ubangiji na kenan me ba zan saba ma Ubangiji ba, saboda akwai azaba. Yanzu manzan Allah ya ƙi saba ma Allah don gudun me, don gudun wuta, don gudun azaba. To yanzu kai sai ka zo ka ce kai ne mai ibada, za ka yi ibada sama da ta manzan Allah? Kai ka guji saban Allah ba don kana tsoron wuta ba, kai ɗinwa. Ai, ba ka kai manzan Allah ba. Mun fahimci wannan? wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ana bauta ma Allah dan abu biyu dan kwadayin rahamarsa dan tsoron azabarsa wannan ita ce wa ibadar annabawa ulaika allazina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu waɗancan da ake bauta musu irin su annabi isa da ake bauta masa irin su uzairu da waliyai da aka ɗauke su a matsayin waliyai ake bauta musu ubangiji ya ce ya da'una ula'ika lazina da'una ya bita huna ila rabbihimul wasilata su ɗin da ake bauta musu su ma suna neman kusanci ne zuwa ga ubangiji ila rabbihimul wasilata yarjuna rahmatahu ayyuhum aqrabu kowa so yake a ce yana kusa da Allah shine na kusa da ubangiji wa yarjuna rahmatahu kuma suna kaunar rahamar ubangijinsu wa yakhafuna azabahu suna tsoron azabar Allah suna kaunar rahamar Allah suna tsoron azabar Allah ba an yabe su ba da me aka yabe su tsoron azaba da me neman rahama ta hanyar me ta hanyar bauta ma Allah mun gane wannan dan haka idan zamu bauta ma Allah mu bauta ma Allah da nufin muna muna son shiga aljanna mu bauta ma Allah da nufin muna me tsoron shiga wuta innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in annabi wa zakariya da yahaya da matarsa Allah ce suna roƙonmu suna masu kwaɗayin aljanna wa rahaban suna masu tsoro tsoron shiga wuta suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi kuma sun kasance masu jin tsoronmu sun yi bautar Allah akan abu biyu tsoron shiga wuta kwaɗayin shiga aljanna mun fahimci wannan to wannan shine abin da aka faɗa wa annabi muhammadu ma da muke koyi da shi aka ce ka ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu duk wanda aka wato kautar da shi daga wannan azaba hakika wannan mutumi Allah masa rahama wannan wannan bangaren kenan bangare na gaba idan kaga mutum yana saban Allah maqalu lisanu halihi yana nuna ma cewa babu tashin alkiyama ko ya ce ma babu tashin kiyama ko ya ce ma akwai kaman cewa ke ƙarya ne babu tashin alkiyama alqur'ani ya tabbatar mana da gaskiyar wannan magana yace ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadhalika allazi yad'u al-yatim wa la yahubbu ala ta'amil miskin ko kaga wanda yake ƙaryata addini wato addini ranan sakamako ranan alkiyama sai ka ce waye yake ƙaryata ranan alkiyama sai Allah ce fa zalikal ladhi yad'u al-yatim shine wanda yake tunkuɗa maraya baya tausayin maraya yana cutar da maraya cutar da maraya ba saban Allah bane yanzu saban Allah sa shine matsayin ya ce babu tashin alkiyama saboda alkur'ani ya faɗa duk wanda ya cuci maraya ya cuta a cikin cikinsa ran tashin alkiyama sai kuma ka cuta kamar cewa kake babu wannan wutar ran tashin alkiyama ko kuma kamar kana cewa alkiyamar ma ba za ta tashi ba don haka bari ka cuci maraya mun fahimci wannan ko don haka duk mai tsoron Allah za ka ga yana da taka tsantsan wajen saban Allah duk mai tsoron wuta za ka ga yana da taka tsantsan wajen saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zai wahala kaga wanda yake tsoron shiga wuta kuma yana saba ma Allah daga ya saba ma Allah hankalinsa zai tashi zai nemi ya tuba in ya tuba kuma Allah zai yafe masa duk wanda yake tsoron wuta zaka ga yana wato baya wasa da ibada zaka gan shi mai yawan ibada ne zaka gan shi mai yawan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda me ya san akwai wuta in ya mutu zai shige ta idan bai bauta ma Allah ba mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki yace man yusraf anhu yawma idhi faqad rahima duk wanda aka tseratar da shi daga azaba hakika an masa rahama Allah ya masa rahama anan Allah yana nuna mana cewa mu fahimci cewa rahamar Allah ce za ta sa mu shiga aljanna mu tsira daga shiga wuta ba aikinmu ba ne ba tsagwaran aikinmu ba ne ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu aljannata illa bi rahmati rabbih qila wa anta ya rasulullah qala wa ana illa an yatagammadani allah bi rahmati manzan Allah yace babu wani mutum daya a cikin ku da aikinsa zai shigar da shi aljanna duk tsananin aikinka duk kwazanka idan za a yi valuyin na aikinka wai a ce zai shigar da kai aljanna to watakila bai fi a baka afur guda ɗaya na aljanna ba in ka samu ba in ka samu za ka san afur ɗin makon manzan Allah ce lamau bi isauɗi a hadikun fil jannati khairun mina duniya wa mafiya a samu space na bulala bulala da ake koran dabbobi da ita space din da za ta ci a gidan aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya alkhairi wane ne ya samu ya mallaki dukiyar da take duniya gaba ɗaya kuma ya bada ita fi sabilillahi babu shine amsar ko kenan kaga ba wani aikin ka da zaka yi wai a ce aikin shi ya shigar da kai aljanna rahama ce kawai ta Allah tabbas ana duba aikin amma in aka duba aikin sai Allah ce to na muku rahama ku shiga aljanna bonus na muku rahama ba za ku shiga wuta ba ubangiji yace faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad fas duk wanda aka tseratar da shi daga shiga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya rabauta wannan ya rabauta dan haka rahamar Allah ce take riskan za mu samu shiga aljanna mu tsira daga shiga wuta koyaushe mai ta roƙon Allah rahamarsa kada muna tinkaho da aikinmu mu ga cewa ba mu aikata komai ba mu ga cewa ba mu aikata komai ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da ubangiji ya ce mai
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو na'am وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير mhm, وهو القاهر فوق عباده mhm.
وهو الحكيم الخبير Na'am, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sake faɗan wani dalili da zai sa ba wani mahaluki da zai rinjaye ka ka saba ma Allah me dalilin kullum muna tuna wannan duk sanda wani zai rinjaye ka ka saba ma Allah ka tuna wannan aya din bayan ayoyin da muka karanta mun gane ko ka tuna akwai azabar Allah sai ka ki saba ma Allah daga cikin abin da zaka tuna ka tuna wa iyyam saskallahu bi khairin eh bi durri fala kashifa lahu illa hu sanda Allah ya nufe ka da sai ka cutu to ba ne ya yi maka cutuwar in ba Allah ba yau in Allah ce sai ka cutu akwai wanda ya sai tunkuɗa wannan cuta babu babu wa in saska bi khairi in Allah ya nufe ka da alkhairi fala radda ay bi khairi fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah shine mai iko akan komai a wata ayar Allah ce fala radda bi fadlihi ba wanda ya sai tunkuɗe falalar Allah madaukakin sarki yau ga falalar Allah ga alkhairi daga Allah ya tinkare ka gadan-gadan wallahi sai dai a zuba ido mai hasada sai dai ya mutu da hasadarsa amma sai alkhairin nan ya zo sai ka shiga cikin alkhairin da falalar dumu-dumu saboda me saboda Allah ya rubuta maka dole sai ka samu don haka ba wanda ya sai tunkuɗe ba wanda ya sai tunkuɗe ma falalar Allah idan sharri ne ba wanda ya isa in yamsaska Allahu bi khairin ma yumsik ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim idan ba wanda ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin abinda Allah ya buda wa mutane na rahama yau sai Allah ya buda mana rahamarsa yasa zamu samu jin dadi zamu samu aminci zamu yi walwala zamu samu arziki to fala mumsika lahu illahu ba wanda ya isa ya kame wannan falalar Allah ɗin sai shi Allah shi kadai. Mun gane ko? Wa ma yumsik in kuma Allah ya kame ya ce ba za ka samu abu ba, fahu e, fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda ya isa ya sake. In Allah ya kame ba wanda ya isa ya sake ya ce sai kun san wannan rahama Wata rana, Abdullahi bin Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, suna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam hadisi ne imamu tirmizi ya ruwaito shi a sai ya ce ya gulam ya kai yaron nan ihfazillaha yahfazka wa idza sa'alta fas'alillah ay ihfazillaha tajidhu tujahaka ya'ni amamaka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kare ka ka kiyaye dokokin Allah zaka tarar da Allah ya biya maka bukatunka komai zai na tafiya maka successful baka da matsala zaka ga rayuwarka tana tafiya baka da damuwa sai ce idasta anta fasta'in billah idan zaka nemi agaji taimako ka nemi taimako a gurin Allah wa idza sa'alta fas'alillah in zaka roka ka roki Allah shi kadai kar ka roki kowa in ba Allah ba daga ciki maganganun da yake faɗa masa sai wa'alam yace ka sani annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf yace duk duniya da za a taru a ce sai an amfane ka kowa ya ce san ka yake sai an yi yadda za ka ji daɗi to wallahi ba za ka ji daɗin ba in ba Allah ya rubuta za ka ji daɗin ba ba za su iya amfanar ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta zai amfane ka wa in ijtama'u da za a haɗu a taro a cuce ka a cutar da kai lan yadurruka ba za a taɓa cutar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka sai da abin da Allah ya rubuta dama za ka cutu yau aka ce sai ka cutu kuma Allah ya rubuta ba za ka cutin ba sai ka tsira to wallahi sai ka tsira ko da kowa baya son ka a duniya sai ka tsira to muna tuna waɗannan hadisan da irin wannan aya ɗin zai sa ba za mu zama masu saba ma Allah ba mun gane ko duk san da wani abu ya zo mana da za mu bar addininmu mu kama shashanci mu bar hanya to idan muka tuna cewa iyyam saskallahu bi bi durrin fala kashifa lahu illahu idan Allah ya kama ka da cutarwa ya nufe ka da cuta to ba ni yaye maka cuta sai ka tuna ta yanzu in na saba ma Allah in Allah ya je min wata cuta ko wata rashin lafiya ya za a yi sai ka shiga cikin tagayyara ka rasa yadda za ka yi wa in yamsaska bi khairi sai ka tuna in Allah ya nufe ka da alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir babu eh shine mai iko akan komai ko fala radda li fadlihi babu mai tunkuɗe falalar Allah madaukakin sarki to in kai wannan imanin cewa Allah ne mai yin komai to wannan zai taimake ka wajen ba za ka na saba ma Allah subhanahu wataala ba mun gane ko wajen nisantan saban Allah subhanahu wataala ubangiji yace ka tuna wa huwal qahiru shine mai tirsasawa in aka ce alqaharu shine tirsasawa ko kuma galaba rinjaye shine mai rinjaye Allah madaukakin sarki shine mai mai rinjaye duk wani abu da ake nema a duniya akan duba a a sashi a sikeli aga wanne ne zai rinjayi wani ko maslaharsa ne ko mafsadarsa idan ka duba ka ga bangaren rinjaye ga abin da za ka fi samun rinjaye a kansa sai ka ga ka bi shi to sai aka ce Allah shine mai rinjaye idan ka bi waɗansu to ka faɗi ka bar fatin da ba rinjaye a cikinta shi ne fatin Allah maɗaukakin sarki addinin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai zai rinjaye akan kowa da kowa kataba Allah la'aghlibanna ana wa rusuli inna Allah laqawiyyun aziz Allah ya ce Allah ya rubuta cewa zai rinjaye da shi da manzanninsa lalle Allah maɗaukakin sarki mabuwayi ne kuma Allah maɗaukakin sarki mai ƙarfi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subalana wa inna Allah lama'al muhsinin waɗanda suke ƙoƙari akan addinin mu to za mu ƙara tabbatar da su akan addinin lalle Allah maɗaukakin sarki yana tare da masu kyautatawa in dai kana kyautatawa to Allah maɗaukakin sarki yana tare da kai don haka ya ku ‘yan uwa mu kasance masu kyautatawa, mu kasance masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne alƙahir shi ne mai rinjaye, fauka ibadihi kuma yana sama da bayinsa. Malamai suka ce, fauƙiya a nan ta kasu kashi-kashi, akwai ulu na alƙadam, matsayinsa yana sama da matsayin kowa. Mun gane ko? sannan akwai ulul makan Allah yana sama da kowa kamar yadda Allah ya ce shine yake sama mun fahimci wannan ko Allah yana sama da kowa dan haka babu abin da yake kuya ma Allah subhanahu wataala wa huwal hakim kuma shi Allah mai hikima ne da aka yi maganar rinjayen Allah da tirsasawansa da ƙarfinsa sai kuma aka kawo hikimarsa mun gane ko saboda duk abin da ake yi zai yi akwai hikima a ciki in ya azabtar da kai akwai hikima a cikin azabtarwa in ka bi hanya akwai hikima wajen yadda ka bi hanya din alkhabir kuma shi mai ilimi ne zai ba mu labarin duk abin da muke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a manzansa ka faɗa musu ul ayyu shay'in akbaru shahada قل أي شيء أكبر شهادة نعم قل الله مم.
شهيد بيني وبينكم مم.
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ نعم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى مم.
قل لا أشهد نعم قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون jayyid ubangiji subhanahu wata'ala ce kul ka ce musu ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne yafi girman shaida shaidarsa tafi girma waye yafi girma a shaida kulillahu ka ce Allah shine mafi girma a wajen shaida in ana neman shaida aka samu shaidar Allah an gama babu shaidar da ta kaita shahidin baini wa bainakum to Allah ya isa shaida tsakanina da tsakaninku Allah ya isa ya mana shaida ya bayyana mai gaskiya wa uhiya ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan alkur'ani da muke karanta shi in ji manzan Allah li unzirakum bihi domin ina muku gargadi da alkur'ani mai girma na karanta muku na muku gargadi wa man balaga da kuma wanda alkur'anin ya isa gare shi shi ma na gargade shi a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra yanzu ku za ku iya bada shaida cewa akwai wani abin bauta tare da Allah? Kul, to ka ce musu la ashad ni kan ba zan shaida ba. A tambaye su, akwai wani abin bauta sun shaida akwai wani abin bauta bayan Allah? Sai Allah ce manzansa ka ce to kul la ashad ni ba zan shaida ba babu. Kul inna ma huwa ilahun wahid ka ce musu lalle abin bauta shine Allah guda ɗaya. Wa innani bari'u mimma tushrikun lalle ni nayi baran-baran da abin da kuke shirka da shi ba ruwana da shirka a wannan aya da mushrikai a da manzon Allah ya zo da alkur'ani a mushrikai yace Allah ne ya aiko shi wanda zamu ga bayanai a gaba ayoyi da za su zo a gaba kaɗan insha Allah cewa mushrikai mutanen Makka sun yarda da Annabi Muhammad kafin a aiko shi annabta da ya zo ɗin ma sun yarda da shi ba shi suke karyata ba ayoyin Allah suke karyatawa ya ce musu Allah ne ya aiko ni amma suna neman wata shaida kuma Allah ya saukar da ayoyi cewa tabbas shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai wata shaida da za a nema bayan Allah ya faɗa shi ya aiko shi babu shine Allah ya ce ka ce musu akwai wani wata babbar shaida fiye da Allah babu Allah maɗaukakin sarki idan ya shaida akan abu shikenan an gama wa kafa billahi shahidan Allah kadai ya isa shaida Allah kadai ya isa shaida mun gane ko shi yasa a kalmar tauhidi da Allah zai shaida zai faɗi waɗanda suka shaida sai ya fara da kansa sai ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa sai aka ce wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti Allah ya shaida da kansa annahu la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai wal malaikatu malaiku sun shaida wa ulil ilmi masu ilimi sun shaida qa'iman bil qisti Allah yana tsaye da adalci shaidar wa aka fara magana shaidar Allah imam eh, imam muslim ya ruwaito hadisi wani mutum ya zo wani gari kasuwanci da ya tashi tafiya sai ya nemi rancen kuɗi a gurin wani ɗan gari ya ba shi dinare kaza sai ce to bari mu nemo mai rubutu ya rubuta ya mana shaida sai wannan mutumi da zai karɓi kuɗi sai ce kafa billahi waliyan wa kafa billahi wakilan wa kafa billahi shahida Allah kaɗai ya isa wakili kuma Allah ya isa mai shaida shi wannan da zai ba da rance sai ce tabbas gaskiya ka faɗa an fasa nemo mai shaida na baka kuma mun kafa Allah shi ne shaida shikenan wannan mutum ya karɓi dukiya ta fa abinsa kuma ya masa alkawari ya ce lokaci kaza jirgin ruwa zai taho zai ba da wannan dukiyar a taho masa da ita shikenan ya je ya gama abin da zai gama a ƙasarsu a garinsu ya zo yadda jirgin ruwa yake tashi sai samu jirgin ruwa ya riga da ya tashi kuma ya zo da alkawarin da ya yi da ya zo da wannan alkawari ya yi shiru sai ce ya Allah sanda zai bani bashin kuɗin nan ce masa ne kai ne shaida ya yarda kuma kai ne shaida bai tozartar da ni ba na taho da amanan nan zan bayar kuma yanzu babu hanyar da amanan za ta tafi ya ce ya Allah ina roƙonka karka tozartar da ni kai ne mai shaida akan wannan ka isar masa da dukiyarsa zuwa yadda yake sai ya nemo itace ya fafake shi ya sa dukiyar a ciki ya ɗaure sai ya jefa itacen a cikin ruwa sai ce tafi gurin wari cikiyanin sai ya tafi mutumin ya zo bakin ruwa tunda an masa alkawari an san jirgin zai taso rana kaza zai iso rana kaza ya zo ya ga jirgi ya sauka an sauke kaya an sauke mutane ya tambaya an ba da sako suka ce su ba su san wani sako ba babu wani sako aka watse jirgi ya tafi abinsa can ya kama hanya zai tafi sai ga itace a cikin ruwa sai ce kai bari in koma na ɗauki wannan itacen a matsayin itacen tuwo kada ne zuwan banza ya koma ya ɗauko itace na tuwo a iyalansa da ya zo ya ɓare itace sai ya ga dukiya da ya duba sai ya ga wasiƙa a ciki cewa daga wane ɗan wane wannan ita ce dukiyarka da muka yi alkawari kaza kaza ga abin da ya faru Allah ya yi shaida ya yarda da Allah shine shaida kuma Allah ya tabbatar masa mun fahimci wannan ko dan haka duk sanda mutum ya rike Allah a matsayin shaida ya gama komai idan Allah ya faɗi magana ba a kokonto a cikin ta baka neman wani wata magana kuma bayan maganar Allah madaukakin sarki mun gane ko ba a neman in indai aka ce ma Allah ya ce to an gama shaida ai maganar wa kuma du zaka nema fa bi ayi hadithin ba'ada Allah wa ayati yu'minu wani magana za a faɗa ma bayan maganar Allah da ayoyinsa kuma kai imani da ita eh aka ce ma ga abin da Allah ya ce karara sai ka ce kai kana neman wani abu kuma daban to me zaka nema fa ma za ba'da al-haqqi illa balal in dai gaskiya ta zo ai sai bata kuma in baka bi gaskiyar ba mun gane wannan to Allah shine mafi girman shaida sannan zai shaida tsakanina da tsakaninku ran tashin alkiyama Allah zai raba tsakanin mutane guda biyu wallahu yahkumu bainana wa bainakum Allah zai hukunci tsakanina da tsakaninku la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana Allah zai tara mu da ni da ku zai rarraba tsakaninmu ya biyo mai gaskiya gaskiyarsa ya karyata mai karya sai ubangiji ya ce ka ce musu wa uhiya ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan alqur'ani alƙur'ani wahayi ne daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, ni unzirakun bihi domin na muku gargaɗi. Wa man balaga na gargaɗi wanda alƙur'ani ya je gare shi, wannan ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi mata kenan. A wa man balag ga wanda alƙur'ani ya je gare shi, wannan yake nuna mana saƙon alƙur'ani mai girma am ne, wato gamamman saƙo ne. an gargaɗi wanda yanzu suke zamani ɗaya da manzan Allah shi ne li'unzira kumbi na muku gargaɗi da alƙur'ani da kuma waɗanda suka zo bayan manzan Allah saƙon alƙur'ani ya je gare su su ma an naftar manzan Allah ta shafe su an aiko musu manzan Allah wannan aya yana da ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna mana addinin musulunci na duniya ne gaba ɗaya ba na wasu tsirarin mutane ba ne ba na wani ɗan lokaci ba ne a na har abada ne tun daga zuwan manzan Allah har tashin duniya. Manzan Allah ya ce ka ce, "Kul ya ayyuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Ka ce, "Ya ku mutane, ni ne manzon Allah zuwa gare ku, gabaki ɗayanku." Mun gane wani? Yana nuna mana me? Cewa annabi Muhammadu annabin kowa da kowa ne. Wannan yana nuna mana umumu risalatihi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma ubangiji ya sake tabbatar mana yace faman yakfur bihi min al-ahzabi fannar maw'iduhu duk wanda ya kafirce mu alqur'ani daga cikin kungiyoyi daban-daban daban-daban wato wanda suka zauna da manzon Allah da wanda basu zauna da manzon Allah ba fannaru mu'iduhu wuta ita ce makomarsa wannan ma yana nuna mana me umumu risalatihi sallallahu alaihi wasallam an naftan manzan Allah ta game komai da komai ta shafi kowa da kowa mun gane wannan ko li unzirakum bihi wa man balag na muku gargadi da alqur'ani da wanda saƙon alqur'ani yaje zuwa gare shi duk wanda aya ɗaya ta alqur'ani ko sunnar manzan Allah ta je gare shi haƙiƙa da awar manzan Allah ta je gare shi kar ya ce ba a aiko masa manzo ba mun gane wannan ko kar ya ce ba a aiko masa manzo ba abin da ya rage shine waɗanda kwata-kwata ba su taɓa jin labarin saƙon ba ba su sani ba to wannan malamai suka ce amruhum ka amri ahalil fatara al'amarinsu kamar al'amarin mutanen da suka sami tsinkewar aiko manzo a tsaye a zamaninsu a zamaninsu ba manzo ba su sami labarin manzo ba suna zaune haka kawai har suka mutu ba su san addini ba wannan al'amarinsu yana wajen Allah mun gane ko amma matukar ka sami labarin addinin musulunci baka tsaya ka yi bincike ya yake ba baka bi shi ba wannan ya rage gare ka kai ka ja makanka sako ya iso gare ka mun fahimci wannan li unzirakum bihi wa man balagha hasan al-basri yayi wata fassara a wannan aya din yace wa man balaga sai aka dauke shi a matsayin balaga da mutum yake yi na muku gargadi sannan duk wanda ya kai munzalin balaga shi ma alqur'ani yana kansa an masa gargadi da alqur'ani sai suka ce anan kenan an keɓance wanda bai balaga ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi rufi alƙalamu an salasi an ɗauki alƙalami akan mutane guda uku daga ciki akwai asabi hatta ya buluga yaro ƙarami har sai ya balaga mun gane wani ko wallahu ta'ala alam a innakum la tashhaduna anna ma allahi alihatan ukhra kun shaida akwai wani abin bauta ko ma bayan Allah kullu ashhad Allah ce ka ce kai baka shaida ba kamar yadda Allah ce fa in shahidu fala tashhad ma'ahu in suka shaida suka yi ƙarya kar ka yadda ka biye musu ka ce kai ma ka yadda mun gane ko kar ka yadda da shaida su qul inna ma huwa ilahun wahidun ka ce lalle abin bauta Allah ne guda daya mu Allah kawai muke bautawa wa inni bari'un wa innani bari'un mimma tushrikun babu ruwana da abin da kuke shirka da shi dogun makan kuɗin nan babu ruwana da su Allah maɗaukakin sarki ya yi ragi a kan waɗannan da suka iya yarda da ayoyin Allah maɗaukakin sarki suna neman wata shaida daban bayan ga aya ta zo sai Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم na'am الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون na'am ubangiji ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya'rifunahu sun san shi kama ya'rifuna abana'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu allazina khasiru anfusahum wanda suka yi asaran kansu fahum la yu'minun sune waɗanda ba su yi imani ba a ubangiji subhanahu wataala yana magana da wasu irin mutane da Allah ya ba su littafi sune al-yahud wan nasara ya'rifunahu sun san shi menene suka sani malamai suna da fassara guda biyu akan ya'rifunahu abinda suka sani din fassara ta farko suka ce muhammadan sallallahu alaihi wasallam sun san annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴansu wato a littattafansu sun samu labarin annabi muhammad da aka aiko shi sai suka ga shi din shine mun gane ko shi in dai shi ne babu wani kokonto shi in shi ne duk wanda ya karanta littattafan attaura da injila da ya ga annabi muhammadu kawai gani yake kaman ga ayoyin attaura da injila kawai yana karanta su daga ya ga annabi muhammadu sun gane shi babu wani kokonto babu ɓuya abin bai ɓuya musu ba wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu ubangiji ya ce ya arifunahu sun san shi suka ce damir ya uri ilal kitab sun san littafin annabina atainahumul kitaba ya arifunahu wanda muka ba su littafi a taura da injila sun san attauran sun san injila a yanda take attaura da injila ba su saba ma alqur'ani mai girma ba mun gane ko bayanai na gaskiya na abauta ma Allah shi kadai sun zo a cikin attaura da injila kamar yadda suka zo a cikin alqur'ani mai girma bayanai na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sun zo a cikin attaura da injila kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani mai girma. Don haka ya arifunahu ya'ani alkitaba sun san littafin da muka ba su, suna da iliminsa sosai sun gane shi, amma ilimin na banza ne, kamar salil himari ya hamilu asfara, yadda kasan jaki yana ɗauke da kayan littattafai, haka suke. ga ilimin Allah ba su ilimin aka amma kuma sun zama kaman jakuna suna da kwan littafi wannan shine lamarinsu a duka fassarori guda biyu ba matsala cewa sun san annabi Muhammadu ko sun san littafi in ka ce sun san annabi Muhammadu haka ne in ka ce sun san littafi haka ne a littafin akwai bayani shi annabi Muhammadu to sai Allah ya mana bayani na kaiwa makura yadda suka fahimci littafin ko kuma suka fahimci annabi Muhammadu sai ya ce kama ya arifu na abana ahu kamar yadda suka san ‘ya'yansu sun san alƙur'ani kamar yadda suka san ‘ya'yansu ko sun san annabi muhammadu kamar yadda suka san ‘ya'yansu yaya mutum yake sanin ɗansa ciki da wajensa yau a ce yaranka suna barci sai ka ji ɗaya na kuka da daddare za ka ce wane yake kuka kuka ma kana bambancewa balle magana kun ga dai kuka ka kusan iri ɗaya ne ko in dai ba dutse sosai ba za ka ji kawai kuka kuka ne amma sai ka gane kukan wane daban kukan wancan daban saboda 'ya'yanka ne ka saba da su to sun san annabi muhammadu kamar yadda suka san 'ya'yan cikinsu mun gane ko sun sani amma ƙarya suke suka ɓoye siffofi na annabi muhammad suka ɓoye siffofi na alƙur'ani mai girma allah ce allazi na khasiru an fusahun to waɗannan su ne suka yi asaran kawunansu duk wanda ya san gaskiya ya ƙi amfani da ita to ya yi asara asaran ba na dukiya yi ba kansa ya rasa domin wuta za a jefa shi allah ce fahim la yu'minun su ne waɗanda ba su yi imani ba muna roƙo allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu imani na akwai lokaci saura miki na? bakwai za mu tsaya ana insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 21 wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu zalimun insha Allah idan Allah kai mu karatun gobe za mu tashi akan wannan aya abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya tabbatar mana eh Allah ya fahimtar da mu daidai Allah ya tabbatar da dugadigen mu akan musulunci muna roƙo Allah madaukakin sarki ya buɗa mana Allah ya saukar mana da falalarsa dukkan wani sharri da wani fitina Allah ya tunkuɗe mana ita Allah madaukakin sarki ya datar da mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu ma idan mutuwar mu ta zo Allah sa mu cika da imani muna roƙon Allah ya haɗa mu da mu da iyayenmu da ƴaƴayenmu da jikanunmu da zuriyarmu baki ɗaya a gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah ya amsa mana addu'o'inmu Allah ya amsa mana addu'o'inmu azumi da muke Allah ya karɓa mana Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda zai ƴanta daga shiga wuta Allah ya sanya mu cikin ƴan aljanna Allah ya sanya mu cikin ƴan aljanna subhanakallahumma bihamdika